Wai ta ku ƙara sauraro, ku ji baitukan da yau na nufaci in rero, da akwai bayani mai falala da zan.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما البركة ما سورارو barkan mu da sake kasancewa da ku cikin wani shiri mai tarin albarka shirin gwanayen alkur'ani da ya saba zuwa muku daga wannan tasha mai albarka ta aminci radio mita ɗari da uku da ɗigo tara zangon fm yau ma dai ni ne muhammad sani abubakar da ke shiryawa ya kuma gabatar da shirin tare da yan uwa wato malaman namu gwanaye irin su gwani ibrahim yadara duk da ya yi tattaki ba mu sani ba ko ya dawo yana kan hanyarsa Ah, amma dai a yanzu haka kai tsaye muna tare da gwani isa ka shahara wato gwani isa ahmad kenan wanda da shi za mu kasance a cikin wani shirin insha allahu ta'ala kuma muna sa ran zuwan gwani abdulbasit gwani rabe shi ma tare da gwani alhassan duniyar kwami ko wanda shi ma insha Allah muna sa ran karasowar su amma dai kafin wannan din barin hada ku da shi gwani isa din mu fara kafin Allah ya kawo mana waɗancan assalamu alaikum أمين وعليكم السلام ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد وما السوراري كما كل من سلم إرن الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to yau ma kamar ko da wani lokaci Allah mai kowa mai kuma ya kaddara ya nufa a mun sake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri mai dimbin albarka shirin da ke kasancewa a cikin wannan redi- gidan rediyo mai albarka aminci rediyo mai yaɗa shirye-shiryenta a mita ɗari da uku da dubu tara fm to saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu a cikin shirin gwanayen alkur'ani wanda ake gabatar da shi a duk ranar litinin daga uku zuwa karfe hudu sannan kuma makan tattauna da mutane kai tsaye idan lokaci ya ba mu dama domin mu ji shawarwari da kuma gudunmawa da kuma wasu abubuwa dai da ba za a rasa ba a cikin shi wannan shiri mai albarka sannan kuma kullum muna ƙara tunatarwa su al'umma masu sauraron wannan shiri namu mai albarka cewa shiri ne da yake tattaunawa akan a, abin da ya shafi alƙur'ani kai tsaye sannan kuma alƙur'anin ma sai ya takhassusi ma'ana sai ya keɓe wani yanayi yake tattaunawa akan abin da ya shafi tsangaya to wannan shiri da yake tattaunawa akan abin da ya shafi tsangaya a shiri ne da yake da dama da zai tattauna da 'yan uwa kuma ya ba su shawarwari akan abin da ya shafi karatu ko rubutu na shi wannan littafi na alƙur'ani sannan kuma da zamantakewa irin na tsangaya kamar yadda aka gada iyaye da kakanni da kuma ba 'yan uwa shawarwari akan abin da zai sauƙaƙa musu sauƙin fahimtar shi alƙur'anin kama daga wanda suke ɓangaren satu ko ainihin suke da matsala ta ɓangaren tilawa ko kuma wani nau'i na rubutu da ya zamo suna ƙoƙarin su fahimci ya ake rubuta shi sannan kuma shirin kai tsaye ya fi mai da hankalinsa akan abin da ya shafi sanin harji a idan aka ce harji adadin kalma ta alƙur'ani a wani abun alƙur'ani sai ka ji an ce maka shi ɗaya ne wani abun kuma ka ji an ce maka wannan abubuwan su biyu ne wani abubuwan a ce maka su uku ne a wasu abubuwan ma sai ka ji an ce maka wannan su ɗari ne wasu abubuwan a ce maka su ɗari biyu ne ya danganta daga adadin yawansu a a cikin alkur'ani to wannan shirin gaskiyar lamari wannan shine ɗaya daga cikin jigon abin da ya sa gaba kuma abin da ya fuskanta yake ƙoƙarin aikatawa kenan to saboda haka sai ya zama kuma muke cin karo da wasu abubuwa da kuma shawarwari ɓangaren gyare-gyare na alkur'anai da muke ƙoƙarin duddubawa mu ga matsalolin da aka samu sannan kuma abin da ya kamata a gyara mu ba da shawarwari a gyara to daga cikin abubuwan da muke ci gaba da yi a wannan karan abubuwan da muke tattaunawa a bayan mun tattauna akan wasu alkur'anai daban-daban mun faɗe su mun faɗi sunayensu mun faɗi daɗewarsu ma da ake mu'amala da su sannan kuma alhamdulillah an ci karo da gyararraki a cikinsu wanda a tsangaya ba haka ake rubuta ba ko kuma an samu saɓani wajen shi mai rubutun ko wajen bugu ne aka samu matsalar mun dai fito mun faɗi guraren da aka samu matsaloli a cikin wasu ƙur'anai daban-daban to amma shi wannan a yanzu halin da muke ciki muna tattaunawa ne akan wani alkur'ani da aka same shi a an rubuta shi daga maiduguri wanda can ne tushe cibiya ta su masu neman karatun alkur'ani na allo gaba ɗayanmu za ka ji ɗaya ɗaya ne wanda in aka ce wane gwani ne na alkur'ani a tsangayance ka ji bai dangane da maiduguri a ma'ana borno ya je ya zauna ya yi karatuttuka na alkur'ani ba to so da sai muka ci karo da wani alkur'ani kwaya ɗaya wanda muka ɗauki satattaki sati sati akalla yau wajen sati na tara muna tattaunawa akan mas'ala akan wannan shi alkur'anin wanda shi kuma dalilin da ya sa muke tattaunawa akan alkur'anin a muna ƙoƙarin faɗakar da su al'umma ne masu amfani da shi wannan alkur'ani namu wanda aka sa masa suna alkur'an alkarim bil khadd barnawi to muna kokarin sanarwa da su yan uwa a ma'abota tsangaya ta fahimci cewa shi wannan alkur'ani alkur'ani ne da aka rubuta shi a Maiduguri kuma wanda suka rubuta alkur'anin mutanen mu ne yan tsangaya Allah ya saka musu da alkhairi sun yi kokari ɗari bisa ɗari a kuma an samu wasu daga cikin manya-manyan jigajigan ƙasar nan sun yi ƙoƙarin ɗaukar ɗawainiyar zuwa buga shi wannan alƙur'ani mai tsarki saboda haka an bugo shi da yawa kuma akan raba shi ne kyauta ƙarƙashin ita wannan gwamnati mai alfarma akan raba shi ne kyauta a ga dukkan tsangayu sai amfani da shi to muna cikin hakan sai muka ga akwai abubuwa daban-daban da muka fuskanta a cikin shi alƙur'anin wanda sun sha bamban ko dai wajen rubutawa ko kuma wasu abubuwa da suke faruwa wajen tsayawa da wuraren tashi a cikin alƙur'ananmu to sai muke tattaunawa akan cewa wannan alƙur'ani matuƙar kyau ya yi kyau kuma babu shakka duk wanda ya ga alƙur'anin zai ga a cikin irin rubutattun alƙur'anuka da yake gani to zai yaba wannan alkur'an ɗaya daga cikin alkur'anai ne wanda aka rubuta shi ya yi matuƙar kyau to amma a ina ainihin aka samu matsala mu a ɓangarenmu sai ya zamo sakamakon kyan da ya yi to sai ya zamo wasu daga cikin manya-manyan ƙasar nan sun ɗauki ɗawainiyar buga shi to aka ɗauki nauyin buga shi ɗin don ya zamo ya amfane mu mu mutanen tsingaya to amma a ƙarshe sai aka je aka kai a ƙasar misra a je a buga shi wannan alƙur'anin to ba tare da wasu abubuwa lura da wasu abubuwa ba wannan alƙur'anin littafi ne da yake a cikin mu a haddace sannan kuma duk wani abu da zai shigo ko ya fita a cikin alƙur'anin in dai irin wannan wanda muka shekara ɗaruruwa yake a hannunmu to a gaskiyar lamari duk abin da zai shigo ko ya fita to a kiyaye yake a cikin kwakwalenmu da yarda Allah a to sai zama kuma an shigo da shi wannan alkur'anin da aka je aka bugo sai aka ce kuma a masa kwaskwarima a canza masa yanayi don ya dace da sauran alkur'anan duniya ba irin alkur'ananmu mu a nan da muke amfani da su ba sannan kuma mu za a kawo wa mu ci gaba da amfani da shi to sai ya zamo a ƙoƙarin da aka yi ɗin bisa shawarwari bai kai guraren da ake nufi ba domin in dai har an yi ƙoƙari an rubuta wannan alƙur'ani an buga shi don ya zamo mu 'yan tsangaya mu amfana da shi to yana da kyau ya zamo akan gwadabanmu akan tsarinmu akan hanyoyinmu da muke koyan alƙur'ani da koyarwa ya kamata a ce an rubuta wannan alkur'anin ta haka ne mutane za su amfana su fa'idantu ɗari bisa ɗari to sai zamo an sauke a ainihin waccan ƙa'ida tamu an ɗauko wata ƙa'ida ta duniya aka ce an ɗora akan sauran alƙur'anai na duniya to a cikin tattaunawa mu na wancan satin da ya gabata har muke cewa akwai alƙur'anai da yawa da suke a hannuwanmu na ƙasashe mabambantan ƙasashe daban-daban wanda alƙur'anan su ma sun daɗe a wajen masu su kuma suna amfani da su shekaru aro-aro amma abin mamaki irin rubutunsu daban da irin wannan wanda aka rubuto aka sa masa bilhaɗil barnawi guraren wakafuffukansu daban guraren da suke zaunar da baƙaƙensu daban su ma kuma a hakan suke amfani da shi ba tare da sun yi tunanin sai an canza musu sun dace da sauran alƙur'anan duniya ba to menene hikima mu namu a ce sai an canza shi mun koma mun yi amfani da irin sauran alƙur'anai na duniya gashi kuma yanzu cikin nasarori da ci gaban da aka samu alhamdulillahi ko da babu sauran irin wa'annan alƙur'anan a hannun mutane to alhamdulillah akwai wa'anda suka haddace shi wannan alƙur'anin kuma yake a ƙirjinsu kuma in za su rubuta shi za su dawo da shi daidai gwargwadon irin yadda alƙur'ananmu suke kaga idan ya zamo an zo an rikita an ce a ba haka ya kamata a yi ba ga wasu alƙur'anai da su ne suka dace da alƙur'anan duniya to menene abin da za a fa'idanta da shi idan aka yi hakan ya kamata mu tambayi kawunan mu menene fa'idantuwar da za a yi idan aka ce wannan matakin aka ɗauka mu dai mun sani shi alƙur'ani ko da wani lokaci idan ka karanta shi da zumma shi wannan alƙur'ani kake karantawa duk wanda yake sauraron ka ya fahimce ka ya san shi alkur'ani littafi ne na Allah kuma shi kake karantawa to sai zamo babu wanda yake kokonto cewa karatuttukan da muke yi lalle karatuttukan alkur'ani ne sannan kuma ga da yawa daga cikin 'yan musabaka a cikin sun fita sun yi musabakoki na duniya kuma sun sami yin nasara na ɗaya na biyu a duniya an yi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ba sau uku ba ba sau hudu ba a duk shekara sai kaji an ce ɗaya daga cikin 'yan najeriya ya samu damar fita cin gasar musabaka ta karatun alkur'ani na duniya to amma kuma kaga abin mamaki yawancin waɗanda suka koyi alkur'anin suka fita musabakar da irin shi wannan namu alkur'anin suka koyi shi wannan alkur'ani to idan muka ci gaba da cewa ga bibiyar cewa a'a lallai lallai mu namun ne bai yi ba kuma wasu daga cikinmu suka yarda a matsayin namun akwai gyare-gyare akwai matsaloli bayan kuma namun yanzu adadin mahaddatansa wasu irin mutane ne masu tarin yawa makiyayansa wanda suke sun haddace shi bilghaibi ala zaharil qalb suna da matukar tasiri suna da matukar yawa a duk duniyar da aka ajiye su mahaddata ne cikakkun mahaddata makiyaya alqur'ani ne da ba za a shigar ko a fitar da wani abu komai kankanta sa a cikin alqur'ani ba sani ba to kaga menene zai zama hikima idan aka ce a yanzu kuma a zo a cire wannan fahimtar da suka yi wa alqur'ani za a rage yawa da tasirin mahaddata alƙur'ani da marubutansa to saboda haka idan aka kalla gaskiya hikimomin da suka sa aka yi haka na sani da dan adam yana da tunani yana da hangen nesa yana da wasu dalilai da yake sa waye wasu abubuwan to amma bisa shawarwari wannan yan uwa namu da suka rubuta wannan alƙur'ani kuma aka ɗauki ɗaurwani ne ya buga shi aka je aka buga da yawa to gaskiya da sun kalli wannan matsalolin da muke hange to gaske lamari da sun taimaka sun dawo da shi irin rubutunmu yadda aka sani domin a hakan ne zai amfani al'umma ɗari bisa ɗari amma in aka bi wancan tsarin shi kuma ana zaune kai a haɗe shi kuma zai samar da baraka a cikin al'umma za ka ji wasu suna cewa mu ba za mu taɓa yin amfani da shi ba wala in ji mutane suna faɗa haka sai in ji gaba na ya faɗi ya taran da ni ma na san ba zan yi amfani da shi ba to amma dai ba na so in ji ana cewa alƙur'ani ni ba zan yi amfani da irin wannan alƙur'anin ba ya tare da ni ba na kokonto cewa Qur'ani ne kamil cikakken alqur'ani sosai kuwa ba na wani kokwanto a kansa Mm.
kawai dai ka'ida irin ta tamu ce ya sauka daga ya sauka daga kai gaskiya ne kuma muke so a yi kokari a dawo da shi Mm.
domin amfanuwar junanmu gaba daya to saboda haka sakamakon doguwar shimfiɗa da nai Mm.
a cikin wannan fili namu mai albarka kuma kamar yadda kuka saba al'ada shi shirin tunda muka fara shi wannan Tattauna.
a tattaunawa akan shi sha'anin alqur'ani Mm.
alqur'ani alkarim bil khadd barnawi Mm.
to mukan ba a ɗaya daga cikin gwanayenmu mashahuran gwanayenmu a cikin wannan gari namu mai albarka a ainihin gwani abdulbasit a gwani eh, muhammad rabiu fage rahimahullah Mm.
to saboda haka a, shi muke ba dama ya ci gaba da fuffuto mana wasu wakafuffuka wanda suka saba wa irin namu wakafuffuka domin a tabbatar cewa gwaninta a cikin alkur'ani ba wasa bace Gaskiya ne.
koya aka ƙara Mm.
mun sani wallahi koya aka rage Wallahi kuwa.
mun sani alhamdulillah to saboda haka yanzu ma tunda Allah subhanahu wataala ya taimake mu gwani Abdul Basit din kamar yadda kuka ji a gabatarwa cewa gwani Alba- Abdul Basit muna tare da shi a cikin wannan shirin yana karasowa Mm.
to ya karaso tun ɗazu Alhamdulillah.
saboda haka za mu ba shi dama ya ci gaba da tattaunawa wala Allah in muka ci za a da yau a sauka a cikin wakafuffukan da ake yi sannan kuma sai mu tattauna a cikin wasu matsalolin Mm.
a na shi dai da muke fahimta su a cikin alkur'an na karim bil khatt al barnawi saboda abin da yasa yan uwa kamar da muke faɗa muku sun tattauna a cikin tattaunawa su sun ce shi wannan alkur'anin Mm.
bayan fa duk sun ji wa'annan bayanan da muka yi sun tattauna sun ce shi wannan alkur'ani daidai ne Mm.
a satin da ya wuce na gaya muku sun ce wannan alkur'anin daidai ne Mm.
nasu wanda suka rubuta kuma sun tabbatar mana da cewa shine mafi inganci akan shi namu wanda mu- yake hannunmu muke amfani da shi Mm. Duk wannan tsire-tsiren da suka yi.
eh to abin da nake jin tsoro Mm.
abin da nake je mana tsoro Mm.
yadda al'amura suka taɓarɓare wani ma abulbasi Haka.
al'amura sun taɓarɓare Mm.
daga cikin ah, manya-manyan malamai wanda suka isa na ji wani yana cewa ai shi kansa rasmul usmani da ake ma- magana akan rasmul usmani akwai rasmul eh, mene bin mas'ud akwai rasmul eh, da za a samu wancan shi da shi zai ci gaba da amfani A'udhu billahi.
ba zai ci gaba da amfani da rasmul usmani ba A'udhu billahi.
kada wannan maganar Ƙwarai.
ta zamo ta yi wani irin kauri Ƙwarai.
ta wani irin buɗa ta ƙara samar da hargitsi da rashin Ta raba kan fahimtar mutane.
juna Gaskiya ne.
a cikin harkar addinin musulunci Mm.
kan wacce wa'ancan rigimomin su zama Su dawo.
sun zo mu da 'yan tsangaya ba a san mu da rigima ba Wallahi.
ba a san mu da hayaniya ba mutane ne masu son a zauna lafiya Wallahi haka yi.
ba a taɓa jin mu da fitina ba duk abin da za a yi a faɗi wasu abubuwa a gaya mana abubuwan da za a gaya mana Ƙwarai.
a yi wasu abubuwan da ma za mutane eh, da suke a gefe su kansu sun san abubuwan da aka yi Ƙwarai.
ba a yi daidai ba amma dai Ba a za mu yi takaicen magana.
takaitawa wallahi ba abin da za mu yi Ƙwarai.
mu dai mun tabbatar mu 'yan ƙasa ne kuma abin da muke goyon baya zaman lafiya Ƙwarai.
ta saboda haka wannan abubuwa idan ka kula da su ba ma san a ce wannan ah, matsalolin Mm.
su zama sun zama wata irin fitina da za ta kumbura Wallahi.
ta zama ta addabi kowa da kowa domin idan fitinar ta zama haka wallahi sai ta addabi kowa da kowa Ƙwarai.
wa'annan su ce ba sai da alƙur'anin wa'ancan ba Wa'ancan su wa'ancan ce ba su yarda da ce ba su ra'ayin yarda da sama.
alƙur'anin Kuma wannan wa'ancan ba kadiyar ita ce ta janyo Eh, sai na Usman ne ce a zo a zauna a yawwa yi to wannan kaga aka aiki.
zo aka magance matsalar Mm, kwarai.
shekara dubu da wani abu ana cin moriyar wancan aikin da aka yi Kwarai.
yau rana tsaka Ƙwarai.
ka taso ka ce a'a wannan shi alƙur'an namu ya kamata a san cewa ga wanda kuka yo yanzu shi ne mai kyau maganar nan fa tana da Tana da nauyi.
girma tana da Ta yi nauyi girma ba da gaske.
kuma ka ce ka yadda wannan namun ma Kuma mu abin da Yayi.
muke cewa Eh.
su ɗin fa da suka gano eh su yi wannan sabon da Eh.
namun fa suka yi.
da shi- iyayensu da shi suka yi To, kaga shi.
kakanninsu da shi suka yi To.
kuma yanzu haka din da shi suke koyarwa
to Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu to saboda haka kai tsaye game da na faɗa akwai Abdul Basir ya shigo cikin wannan shiri na mai albarka muna masa barka da zuwa Marhaba.
sannan kuma in Allah ya so yarda yanzu zai yi sallama kuma ya ci gaba da Dora.
kawo mana abubuwan da suke faruwa a cikin wannan alkurani wani Abdul Basir bismillah to bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آه، ‘yan uwa masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Gwani isa ka shahara Allah ya saka da alkhairi.
amin amin Na tafi a hanya na ji doguwar shimfiɗa.
Allah ta ji wani Gaba ɗaya wato shirin da muka zauna muka yi na sati goma nan ko tara gaba ɗaya ka dunkule shi cikin ‘yan mintuna goma.
Allah ya saka Ka ga duk awa ɗaya ta minti ɗaya ya canje ta.
a ƙara lafiya Eh, gudu wannan yana nuna gwaninta ba iya a ƙur'ani ba kuma har a cikin wajen mutum ba.
mu'amalolin rayuwa Allah ya saka da alkhairi amin to kamar yadda ya gabata a satin da ya wuce mun tsaya akan waƙafi na'am wanda wannan alƙur'ani da aka rubuta bil khatil barnawi na'am suka ƙara su wanda da da farko muna cewa ɗari biyar da wani abu to Mm.
yanzu gashi waƙafa ya mun zo ɗari shida gashi muna da sauran wajen izu goma ai ai ya sa to amma dai insha Allah yau za mu yi ƙoƙarin mu ga ko ba mu kammala ba dai na'am ko na'am izu biyar mu samu yin Allah yadda kuma sati mai zuwa in yazo mu ƙara satin da da izu biyar wannan nasan yan kaɗan ne Eh, kaɗan ne mun tattake ne da Yawwa.
ayoyi ne na'am na'am sai kuma mu tattauna matsalar gaba ita ce gyararraki kuma Na'am, gyararraki, Eh, tunda yawa.
dawon akwai maganar gyara gyara rai wannan wanda suke ganin cewa daidai ne Eh.
wata wani abu ne da bamu gane ba ko kuma ya saba da Eh.
namu to wanda- akwai kuma To, gyaran yau- da yau- to shi kuma ba- shi kuma in mu ne ba mu gane ba To, shi za kuma mu sai mu gane tsaya mu za mu ji.
gane su waye ba su gane ba dai a to takaice.
kwarai kwarai da gaske insha Allah To idan mun shigo cikin suratul haƙafi ma khalaqana akwai man la yastajibu lahu ila yawmil qiyama Na'am.
hum an du'aihim to nan yawmil qiyama din an cire kafin al-khaddul barnawi na'am akwai litunzila alladhina zalamu waqafi yan uku ko Eh, to shi ma an cire shi wa Na'am.
bushre lil muhsinin na'am akwai wailaka amin Na'am.
inna wa'adallahi haqq Mm.
wannan amin din an cire kafin Mm.
inna wa'adallahi haqq fa yaqulu ma hadha kaga na'am guda biyu na'am, kenan eh, aya eh, daya eh, na'am shi ma an cire shi na'am akwai wa zalika ifkuhum wa ma Mm, kanu yaftarun ma'i.
to wannan ma in Mm.
an cire shi akwai rasha abin nan akwai lan tasara minhum Mm.
walakin liyabluwa to wannan minhum din me walakin an cire wa kafin Mhm.
afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu allazina min qablihim wa qabi Mm.
dammara Allahu alaihim Mm.
to wannan alaihim din tawallil kafirina an cire wannan wa kafin Mm.
akwai masalul jannati allati wa'ida almuttaqun fiha anharun min ma'in Eh.
to wannan muttaqunan shi ma an cire kafin ai akwai walahum fiha min kulli thamarat waqafi Mm.
shi ma an cire shi wa maghfiratun min rabbihim Mhm.
kaman huwa khalidun fin nar Mm.
waqafi shi ma an cire shi Mm.
sannan akwai falatahinu Mm.
wa tad'u ila salmi Mm.
wa antum la'alawun Mm.
wannan waqafin na la'alawun shi ma an cire shi Mm.
to wannan shine na karshe a cikin izin ma khalaqana na'am kuma mun samu guda goma sha ɗaya a ciki Eh, na'am kuma shine na ɗari shida da ashirin na'am ɗari shida da ashirin na'am idan mun tsallako cikin izin laƙar radiyallahu Mhm.
cikin dai suratul fatih kenan na'am za mu sami mina lamri la'anittum wa lamu anna fikum rasulallahi Mm.
law yudi'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum wa kafi walakinna Allah Mm.
to nan la'anittum din an cire shi akwai fa aslihu bainahuma bil adl Mm.
wa aqsidu to bil adl din nan wannan waqafin na gurin an cire shi na'am akwai a sai an yakunu khairan minhum na'am wala nisa'un min nisa'in to wannan minhum din waqafin an cire shi na'am na ɗari shida da sittin ko in ce da ishirin da hudu shine zai zama wattaqullah inna allaha tawwabur rahim Mm.
to wannan wattaqullah din wakafin an cire shi Mhm.
akwai qalati la arabu amanna kullam tuminu walakin to wannan tuminu din an cire shi na'am sannan akwai qala qarinuhu rabbana ma adghaytu walakin shi ma an cire shi na'am akwai yau mai qulu li jahannama halim talat wa taqulu hal min mazid halim talat wakafin ta an cire shi na'am sannan sai na ɗari shida da ishirin da takwas shi ne fa'auje saminum khifa waƙafi ƙalula ta khaf wa basharu to wannan khifa ɗin an cire wannan waƙafin Mhm.
shi ne na ƙarshe a cikin izin laƙadar radiyallahu kuma Na'am.
mun samu guda takwas na'am a ciki a cikin izin laƙadar radiyallahu Mhm.
idan mun tsallako izin ƙala fa ma khadbu kuma akwai fa mastaqamu min qiyam fa mastaba'u afwan Mm.
fa mastaba'u min qiyam na'am to nan qiyam ɗin waƙafin an cire shi shi ma a- a a alqur'anul karim bil khadd al barnawi Mm.
akwai muttaki'ina ala sururin masfufa waƙafi Mm.
shi ma an cire shi a albarnawi Mm.
akwai wa inna lillazina zalamu azaban duna zalik Mm.
walakin aktharuhum la ya'lamuna waqafin to an cire shi na zalika dinnan Mhm.
akwai zumirra Mm.
fastawi Mhm.
shi ma ya wuce ba ya waqafi ba na'am akwai khusha'a nabsaruhum Mm.
waqafi shi ma an cire wannan waqafin na khusha'a nabsaruhum Mhm.
yakhrujuna min al-ajdad akwai wala qadiyas saral qur'ana lizikr fa hal min muddakir to duk inda ka samu lizikr fa hal min kawai Eh, sun a- cire a- a cikin wannan na'am.
ikita rabal linnas na'am fa hal min muddakir kazzabat adun ta farko kenan an cire akwai lizikr fa hal min muddakir kazzabat samud Mhm.
an cire shi akwai faqalu a basharan min nawahidan nattabi'u wa qafi inna idhal lafi dalalin wasur shi ma an cire shi Mhm.
637 shine zai zama auliya zikru alaihi min bainina waqafi bal huwa kazzabu da shirkum sato wannan bainina din waqafin ta an cire shi Mhm.
akwai wala qad yassarna alqur'ana lizikr fa hal min muddakir kazzabat qaumul ludin bin nuzur to wannan lizikirin ita ma an cire waqafin akwai wala qad rawduhu an dayfi fa damasna a'yunahum waqafi fa zuqu shi ma an cire shi azabi wa nuzur wala qad sabbahum bukratan azabun mustaqir fa zuqu azabi wa nuzur wala qad yassarna alqur'ana lizikr waqafin an cire shi fa hal min muddakir kuri to wannan shine na 640 daidai Mhm.
kuma na ƙarshe a cikin wannan izin na na ƙalafa ma na'am yawwa to idan mun shigo kuma zamu duba zamu ga cewa mun samu guda goma sha biyu a cikin izin Mm.
to in mun tsallako izin ar-rahman zamu sami faɗin Allah in ka bi suratul rahmani ka ji ƙarshen idza waqa'atil waqi'a zaka samu wa nahnu aqrabu ilayhi minkum Yajin.
yajin din nan to wannan waqafin ya tashi walakin la tusiru Na'am.
akwai in ka tsallako sabbaha babba sabbaha kwankwar ma zaka samu malakumu Allah tunfiqu fi sabilillah Mhm.
waqafi ita ma ya tashi Mm.
akwai fadriba bainahum bisur Mm.
waƙafi shi ma ya tashi lahu babun baɗinuhu Mhm.
akwai ƙalubale waƙafi walakin da kun fatantumu an fusakum shi ma ya tashi akwai fal yawma la yukhadhu minkum fidyatun wala min allazina kafaru ma awaykumun nar waƙafi an tashe shi a al-khaddul barnawi in kai gaba dai daga nan hiya maulikum waƙafi shi ma ya tashi a cikin wannan alqur'ani sun cire shi akwai waje alina fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatan wa rahma wa rahbaniyata Mm.
wannan wakafin na rahma shi ma an cire shi mun samu ɗari shida da arba'in da bakwai kuma mun samu guda bakwai kenan a cikin wannan izin na ar-rahman Na'am.
to idan mun tsallaka cikin izin kad sami Allahu qawlan lati tujadiluka ne da aya Allah ko Mm.
to za mu samu wa tashtaki ila Allah wallahu to wannan ila Allah din an cire wakafin akwai ittakhuzu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah waqafin shi ma ya tashi an cire shi al-khaddul barnawi akwai ulaika ashabun nar hum fiha khalidun tallan tuguni anhum amwaluhum wala auladun min Allah shay'a ulaika ashabun nar waqafihum fiha khalidun to shi ma an cire shi sannan za a sami min khailin wala rikab walakin Allah yusallidu to wannan shi ma an cire rikabin din wakafinsa akwai gillan lillazina amanu din nan Eh, wa- wala taj'al fi qulubina gillan lillazina amanu ya in wakafi ko to an cire shi rabbana innaka ra'ufur rahim kuli akwai la yuwallunna ladbar thumma la yunsarun ladbar wannan wakafin shi ma an cire shi a cikin al-khaddul barnawi akwai in yasqafukum yakunu lakum wa'da'a suratul mutahanati to wannan a ada'a din wannan wakafin na ada'a shi ma an cire shi a wannan alqur'ani Mm.
akwai lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyama Mm.
to nan yawmal qiyama din wakafin ta an cire shi akwai kafarna bikum waqafi wa bada bainana wa bainakum al'adawatu shi ma an cire shi akwai rabbana alayka tawakkalna waqafi an cire shi na gaban wa ilayka anabna waqafi shi ma an cire shi a cikin dai al-khaddul barnawi Na'am.
sannan wa ilaikal masiru aya to sannan akwai billahi shay'a wala yasriqna wala yaznina wala yaqtulna to wannan ala Allah yushrikna billahi shay'a din nan to wannan shay'a din an cire wannan wakafin Na'am.
sai na 660 daidai shine wala ya'sinaka fi ma'rufin fa bai'hun wannan wakafin na bai'hunna an cire shi sai na ƙarshe a cikin izin 661 wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi to wannan shine zai zama na ƙarshen Allah da yau za mu kawo mun kawo guda hamsin kenan ina ji da ɗaya Na'am.
To Na'am.
ina ganin za mu tsaya in Allah ya kai mu sati mai zuwa Na'am.
sai mu karasa sauran abin da ya rage mana na kafan kuma sai mu shiga magana gyara raki in ya yiwu satin mun cinye to shikenan mun gama in kuma bai cinye ba Allah ya kai mu wani Na'am. Na'am.
sai mu karasa insha Allah To to.
to wannan dai a take kenan mun samu goma sha hudu a wannan izin na kadisami Na'am.
kuma gaba ɗayan abin da muka samu daga farkon Qur'ani zuwa nan mun samu 661 Eh, Mahiru Allah ya saka da amin alkhairi.
ya Allah amin To kamar yadda ah, masu saurare kuke saurare kuma kuka taya mu da bibiyar wannan abubuwan da suke faruwa a kai ma dan wayan da idan dai akwai wannan alƙur'anin a hannunka to insha Allah idan ka duba Za za ka ka duba.
ga duk wannan abubuwan da ake furfutawa sannan kuma mun sani saboda ƙoƙarin mutane ma da suke da shi da yawa ni mutane sun sha bugo min su ma sun ga matsala iri kaza sun ga matsala iri kaza da in ce musu su tara ta Ƙwarai kuwa.
a wajen su ta matsala su kaga Ƙwarai ba kuwa, ƙwarai da suka kuwa.
gani domin abin da ya sa a na sani daidai gwargwado a suke bibiyar harkar alƙur'anin in Allah ya duk matsalar da suka faɗa din a ƙwarai to kuwa.
in Allah ya yarda su ma wa'ancan sun ganta ƙwarai kuwa.
kuma rubutawa mu ma muke yi ƙwarai kuwa.
saboda idan muka so muna magana akan matsalar da kuka gani to idan har a ainihin ba ku ji mun faɗi ita ta wajen naku ba to sai ku yi ƙoƙarin sanar da mu Insha Allah.
cewa lallai ga irin matsalolin da kuka ji kuka gani kuma mu ba ku ji mun tattauna akan wa'annan matsalolin ba a kafin dai ku manta daman za ku ji labarin cewa ai satin da ya wuce ko wancan satin ne mun dan tattauna akan abin da ya shafi rigingimun da suka shafi ainihin laftara Ƙwarai.
daman sun gaya mana matsayinsu Ne a kan akan laftara.
laftara Mm.
to wannan wani abu ne da wanda ya so zai iya karba Ne.
amma ni a matafiya ta kamar yadda na faɗa Mm.
ni tun kafin ma a san za a yi wa'annan matsalolin Mm.
na zauna a gurin malami Me- wanda yake irin wannan shi irin fuska.
wannan fuskar ce da shi Mm.
cewa mun sha tattauna maganar nan a nan gidan rediyon Mm.
idan ba kuma ce ba cewa a gwani yana ba da labarin matsayin laftara da kuma abubuwa Mm.
da ke gaya masa to akwai fuska biyu a bangaren laftara Ƙwarai.
a shi ne fuskar farko duk irin wannan su fattakullaha wallahu Mm.
a duk irin wa'annan Kallazina.
eh kallazina eh Mm.
fallazina duka Fallazina, ƙwarai.
ba a musu laftara Eh.
to so da haka ya- muka tsaya muka dan tattauna da shi sai nake ce masa a abin da shi gwani isa namu Mm.
Allah ya kara masa tsawon rai mai amfani Amin.
yake cewa alhamdulillah ina ma ƙara godiya na shi gwani Ibrahim mai mai dahara Mm.
a, da muke tattauna cewa bayan yana mai duguri Mm.
a ɗaya daga cikin 'ya'yan shi gwani isa din Ƙwarai.
a gwani habu ya buga mun waya Mm.
yake ce mun ga abokinka gwani mai dahara tare, ƙwarai kuwa.
ya zo ya yi ziyarci gwani isa Ƙwarai da gaske.
yanzu haka tuna yi farin ciki da haka Masha Allah.
Allah ya saka masa da alkhairi Masha Allah, Allah ya masha saka Allah.
masa da Allah ya alkhairi dawo Allah ya da saka su masa da lafiya.
alkhairi Mm.
amin amin Mm.
to saboda haka a- a- a- idan kuka fahimci daman wannan matafiya ce mai zaman kanta Ƙwarai kuwa.
amma ka kula wannan wani a- abu ne da na fahimci shi ɗaya daga cikin ƙarin ilimi Mm.
amma ba ka isa ka zo tsangaya ta A sosai kuwa.
kai mun wannan ko kuma a ce ni na ko sai da in ka je ta ka- ta koyo karatun ka ka kafa ta ka haddace yawa to sai ka je ka koyar da wannan Ai ka'ida ƙwarai kuwa.
amma ka zo ka same ni a tsangaya ta Ƙwarai kuwa.
to duka wannan labtarorin sai ka labtare musu Ƙwarai kuwa. To ai da mamma.
me yasa Na'am.
haka muka gan shi Eh kuma ai da mamma mu a tsarin mu abinda Yawwa.
malamai suka gaya mana.
Eh.
Akwai waccan fuska wacce ka faɗa.
yawa To amma mu abinda muka ɗauka in dai an ɗauka cewa laftara Eh.
ana yin ta ne don a sanya za a karanta Hamzatu Waslin.
eh To ai ni ina ganin babu wani abin da zai sa ba dan dai fuska ta malamai in an Eh, rabu eh, gida eh, eh, biyu kowa yana da eh, hujja kowa yana da ba.
hujja ba, eh.
To da sai mu ce ai ba dalilin da zai sa wa'annan ma ba a yi musu ba.
gaskiya Tunda ne in an ce Hamzatu Waslin ai Eh.
ana nufin alhamzar da Eh.
yadda za ka ka iya karanta ta in ba karatun baya.
in ba karatun ba eh, Ko ba haka bane eh, eh.
yanzu misali fattakullaha in an cire faya za ka ka karanta in ba nasara.
Eh, eh, ittaqullaha.
Kaga yawwa kaga ittaqullaha ko ba haka ba.
su kuma su abin da suke ganin kuma ba zai wannan- taɓa yiwuwa a cire fa ba Eh, wai a'a misali muke yi ai tunda an ce magana ake ta imla'i kuma da Eh, eh, maganar eh, eh.
kuma yanzu mu yanzu wannan ya rage mana hanya sosai musamman mu da muka shiga dan wannan harkokin karatun zamanin eh inda baka san su ba sai ka Eh.
zo malami yana ma karatu ka dinga ganin ya za a yi ai kaza ya za a yi Eh, karanta gaskiya ne, kaza.
gaskiya amma ne.
tuntun wannan mu tan ba mu san kanmu ba mun gama da shi mun sallame shi har a an tsanga sallame shi an tsanga To kaga alhamdulillah wallahi tallahi idan haka laftara mu ta taimaka Ah, mana ba dan taimako karamin- mara adadi ba ɗan ƙaramin Ƙwarai taimako ko, ba ƙwarai ba da ɗan gaske.
ƙaramin taimako ba to saboda haka wannan tattaunawar a kullum kuma haka ya kamata su ahalin tsangaya su zama Gaskiya ne.
idan ka je ka samu wani ilimi Mm.
na daban to ka ɗauke shi a matsayin ilimi Dole.
na daban to amma abin da ka zo ka tarar ana koyawa a tsangaya ina gaya wa mutane na abin da ya shafi tsangaya ta in ina koyar da abubuwa Mm.
wani abin ya shafi a eh, 'yan tajawidi Mm.
ana yin kaza ana yin kaza a tajawidance Mm.
sai in gaya musu eh wannan abubuwan da kuka ji ana yi haka ne eh ko kokonto ko shakka babu gaskiya ne haka ake yin su haka aka koyar da su haka yake saboda haka in dai ba wani gyara bane na karatu Mm.
wanda za a ce wannan ka gyara Wannan shi shi gaskiya ne.
kai kai kokari Mm.
ka iya Iya furta faɗa shi shi.
yadda ake faɗarsa Gaskiya ne.
sai in gaya maka cewa in ka je tsangaya Mm.
za ka je ka ji ana cewa wannan karatun da na gaya ma Mm.
za ka je ka ji wasu sun ce maka kaza Yawwa.
to saboda haka ba faɗa ake nema ku yi da su Yi da ba su ba, gaskiya ka ne.
gane a lokacin da kake tare da su Mm.
ka koyi irin abin da suke kokarin koyi wani abun ma ya shafi karatu Ah, sosai Eh.
kuwa sosai ah Eh.
yanzu misali ai a nan na bada labari cewar malam namu Allah ya ji kansa na'am zamansa na ƙarshe ya zauna a takai Na'am.
wurin gwani gambo na'am gwani gamban takai kafin na'am malam ya je wannan tunda malam mai kumsa yana nan da rai Allah ya ƙara masa lafiya amin duk wanda yake san wannan labarin zai iya zuwa ya tambaye shi na'am malam ni da shi yake gaya Mm, ya ce ka san ko kan ta dalili na mm, ya zama na a tsangayar gwani gamban takai na'am an dinga yin jarra ta ciki tana taɓa alifin in ka na'am zo wummatan ta rungumi alifi Na'am.
kullama ja a wummatan ummatan eh shi ya yi wani tsari a tsangayar Eh.
dama sai ka bushe zaka tafi can shan fari mafi yawa eh to idan ka je tsangayar gamban ta kai malam daga maiduguri fa ya taho Mm.
ka duba dai ka ga yadda Eh, eh, ake cikin rintsi maiduguri ta eh, dau eh, eh, dumi eh, lokacin eh, ana eh.
kan ganiya gaskiya ne suka ji labarin ta kai da yadda ake Eh, eh, sharafi lo- lo- da gara lokaci, da eh.
ake tafiya Mm, malam yace to shikenan bari in je yana da wata sauran wata saukar sa izu 40 zai je ya karasa a can na'am to a wannan lokacin da malam ya je sun da sun san shi su waɗanda suke gurin sun san shi a Maiduguri da irin tarar da suke yi eh shikenan sai suka gaya masa to abin da tsarin tsangayen na yake kai shine in fa aka samu jarra ta waje da ta ciki eh ba a taba alifi na'am yace in ka zo ja a wummatan Mm.
wannan kiskirin na tsakiya Eh, eh.
za ka yi shi tun kurkur ba zai taba alifi ba Ya ku sai Allah yace wannan shine tsarin saboda kar ka zo ka sako allanka a zuwa dinga nuna ma bayan kuma can gashi ka baro lafiya kala eh shikenan aka yi haka mm, to da yake Allah ya sa ta ta zo ɗaya da shi da gwani gaban ta Eh, tun da yaji Allah ya sa ya karbe shi hannu bibi da irin yadda ya ji labarin mahaifinsa kaza irin wayannan dai Eh.
abubuwan malam mai kumsa da sauransu dai suka yi irin wannan eh to nan ana nan malam sai ya rubuta izin izin taku eh ya yi rubutunsa aka zo aka yi darasu aka tashi lafiya eh kaga washe gari ranar zai rubuta karafla eh to shikenan kawai a daren nan Allah ya kawo shi gwani gamba wani wani waridi eh sai ya kirawo malam mai kunsa sai ya ce to Allah ga fata malam zo sai ya ce na'am sai ya ce na gama Rabi'u gobe zai rubuta karaf lahako sai ya ce eh haka yake ya ce haka ne sai ya ce to dan Allah eh ya ce to dan Allah tambayar da zan maka eh tsakaninka da Allah ga ka dai kaga yanzu kai ba yaro bane kuma duk ka san tsangayu ka jajje gurare daban-daban eh wannan tsarin da nake kansa a nan tsangayen nan muka yi tsarin in ka zo matan kiskiri ba zai taba ba jarrar ciki da ta waje kowace ba za ta taba ba mm, ka taba ganin sa a wani guri na'am sai wani mai kuma dan tsaya dan yi jum da dai sai ce ai tambaye ka ne tsakani da Allah ai ba zan kira ka har gida da zo na bin ya gaskiya ne gaskiya ne sai ce to Allah ya gafarta mallan tsakani da Allah mu dai bamu taba gani ba ban taba cin karo da wani Qur'ani da yayi irin wannan tsarin ba na'am na'am sai ce to shikenan ba komai yace in Allah ya yarda daga gobe zan ruguza wannan tsarin la hawla wala quwwata a illa billah tsangaya ta na'am sai ce to me ya faru yace daman dalilin da yasa ni ma na goyi baya ake yin hakan na'am wani Qur'ani ne tsoho da nayi karatu da shi wanda a daidai lokacin babu ma yalwata Qur'anan mm, tunda a lokacin ba a buga qur'anai mafi Da ya yawa babu, sai kaga babu, qur'ani babu.
ɗaya ne a tsangaya illa raba ta zo kowa an ɗebe wanda ya ɗauta wanda ya ɗauta wanda yana jiran wani gaskiya ne to irin wannan to sai shi wani gamban ta kai dogara da cewar wannan alqur'anin da ya karatu da shi na'am shine yayi kullama za a ummatan a irin wannan yanayin na'am na'am na'am kirin tsakiyar sa baya tabawa na'am na'am wanda kuma wannan ita ce hanyar daman da mu muke bi anan ake tabbatar Eh, eh, eh, da qur'ani eh, gaskiya ne.
misali in an samu sabani akan wani abu sai a ce to a dubo qur'ani mai shekara 100 kaza Gaskiya ne, a ga yadda ya gaskiya ne.
to shi kenan da gwani mai kumsa ya gaya masa cewar bai taba gani ba to a wannan lokacin gwani gamban ta kai ya bashi labarin cewar ga dalilin da yasa ake Mm.
gobe ko tana yi Mm.
malam namu ya rubuto karafla ana zuwa za a ummata Ake sharaf.
sai malam ya dora addis sai ya rufe yana rufe ummatan din nan eh shikenan alaga ta malam lafiya lafiya sai ce sai ce sai ce ma rabi gyara nan na'am sai ce ah malam me za a gyara sai ce kiskirin nan taba shi ya taba alifin eh sai mutanen tsangaya sai aka yi ta alaga ta malam ah yau sai ce a'a jiya na kira wani sai mai da wannan zance na'am ya ce ni ma kuma dalilin da yasa nake ba wani dalili ne da ni a ilmanta ba Eh, eh, ko wani abu a'a Ƙur'anin da na karatu da shi tsohon Ƙur'ani ne eh kuma an yarda da gwanin da ya rubuta shi babban gwani ne zuwa ƙarshen da ya ba su labari ya ce don haka daga yau na ruguza wannan tsarin Ka san na In gaya an zo ma- ummatan tsohon alkurani akwai kwarjini wallahi wallahi tallahi ai wallahi tallahi bayan wanda magana ta ka Wallahi.
ta yi daidai da maganganun da muke yi da a Mm.
aida ɗaya daga cikin jagororin shirin na ma'ana gwadi Ibrahim Ɗahara.
eh haka Ka san matafiya na da ya daɗe a kan ta shi ma.
eh Allah ya saka masa da alkhairi.
eh Jarra ta gaba jarra eh da ta baya eh duka ba sa taɓawa.
shi Shi ma gwani.
shi da Eh. To ci ikon Allah ran nan muka tafiya.
ta
Eh ana ta duk inda aka je ana gabazawa akan wannan tattaunawa. Ana gabazawa.
magana jarra ciki da ta waje Eh, Sannan kuma Mm.
sama Mm.
take ɗan yi eh maimakon tsakiya maimakon tsakiya.
eh yadda dai mu ma haka akan wannan tsarin muke a To, tsakiya
saboda ka muna magana, sai muka je muna magana da ainihin gwani Umar, yawwa gwani warwara maraɗi. Sai ce, a ai ba wani a dalili, amma in dalili ake nema mai ƙarfi shine a batta a tsakiya
yadda take yadda take. Yace, maimakon ta ɗanyi sama eh, tunda da mu a yadda ake cewa a ce alifi ka raba shi gida uku Yawwa.
kashi biyun ƙasa To, yawwa.
yana nan kashi ɗaya ma- sama nan ma za ka yi akan jarra wannan- Akan wannan fitawar yake.
yawwa Sai gwani yake ce masa a ai abin da yake faruwa. Ita wannan jarra ai kaddarawa za ka yi alhamza kafafuwa nawa ne da ita uku ita to kankare ta ƙasa kaga ya sai zama ka kashi kankare ta sama Uhum.
saura wacce kaga saura ɗaya kaga an ci kashi biyu. mu ma ka ka gaya mu ma ka wannan tsarin ita to saboda haka magana ta gaskiya eh sai babu wani eh, abu da za a babu ce wani an abu da za a dogara a ce kansa eh, an dogara da shi da Hmm.
za a ce wannan shine mafita amma abin da ya fi Mhm.
da kuma tsofaffin alkur'anan da ake magana To, a je a da bi kuma abubuwan da ake kai akan ilimi Mhm.
ta tsakiyar Mm.
ta fi inganci akan Wadda wannan tsare-tsaren za a da ce, eh, eh, ta ɗanyi sama kwarai da gaske eh, Yawwa.
ce domin shi akwai rubutu Mm.
da yake da shi Mhm.
wanda kuma rubutun nan waƙen ɗaya daga cikin insharuwa Eh, ne in sha ruwa eh.
wanda kuma akalla ya kai shekara ɗari uku kuma haka suka ce a tsakiya gaskiya ake ne yin ta gaskiya ne to so daga kaga tunda akwai kaga magana tun da akwai magana a shi kai.
kuma wannan kawai Kuwa.
ijtihadi ne wannan ba istihadi ne ba- da ba hange magana da tunani da wani Eh, irin wannan abubuwan gaskiya so ne daga dukkan su Allah ya saka musu Amin, alkhairi amin, amin, sannan amin, kuma naga Muhammad Sani ya zauna yayi tsaf yayi kurum amin. An abin da kunna.
yake tunani kawai a ce masa lokacin masu Waya saurare yayi.
eh, masu buga waya yayi da saboda haka duk da haka muna yi wa gwani Adamu Mm.
a wanda aka fi sani da baba Ni Adamu baba.
eh, zuwa ah, barka da zuwa wannan Allah ya karɓa.
ainihin majalisi namu mai albarka Allah.
Ah, kuma kamar da kuka sha sani dai daman mai kokari ne da ke kokarin zuwa lokaci bayan lokaci Gaskiya ne.
kuma baba ne kamar da muke faɗa na mahaddata alƙur'ani Ai, ƙwarai ku.
ke baban gwani ne gwani ibrahim mai dahara Gaskiya da sauraka mu ma kuma dukkan mu abokan gwani ibrahim mai dahara Eh, ne kaga dan Saboda haka ya uban- zama baba ne.
baban mu ne kawai wannan shi ne magana Allah ya saka Gaskiya ne.
alheri sauraka Mm.
mayur ah, muhammad sari Bismillah.
bismillah sauraro a nan radio mita ɗari da uku da dubu tara da mai fm kuke saurara cikin shirin gwanan alkur'ani da ke zuwa muku kai tsaye a daidai wannan lokaci kuma za mu dawo gare ku akan sifili bakwai sifili biyar takwas biyu sifili biyu biyu bakwai bakwai sifili bakwai sifili biyar takwas biyu sifili biyu biyu bakwai bakwai neman shawara ko ba da shawara ko kuma neman haske akan abin da ya shige muku duhu ga masu kokarin satu ko kuma wani abu da suke ji ko suke gani a alkur'ani wanda ba su gane ba basan inda ya sa gaba ba sai su iya yin tambaya kamar uh, Allah ya musu albarka irin mutanen da suke kira Amin, su ce amin.
me yasa aka yi kaza Eh, Gaskiya ne.
Eh, ko kuma me yasa a rubuta kaza Kwarai.
aka ce kaza Eh, ko kuma Ai, da kaza guda nawa ne Gaskiya ne.
Eh, to duka muna farin ciki Kuma da haka ake zama waɗannan.
malami.
Eh, Da haka ake zama haka ake malami.
zama. Ismail.
Mayaro, ai da gasken gaske ne ai sau daga shi kullum amfanin irin wannan tattaunawa kamar da nation faɗa ta ta farko nake cewa asali dai ga dalilan da ya sa muke yin wannan shiri sannan kuma abin da ya sa ai abin ya reshe a wannan bangaren wani abu ne wanda yake da matukar muhimmanci Dole sai an yi.
kuma ya shafi gwaninta ta kawai dai alƙur'ani waƙiya ce kawai yawa sannan kuma abin ya shafi abin da ya shafi gwaninta ta alƙur'ani shi kuma shirin da sunan shi gwanayen.
gwanayen alkurani Mm, wanda- bayan wannan tattaunawar Mm.
in Allah da za ku ji mu tare da wata tattaunawa ta daban Wata ta daban kwarai akan kuwa.
abin da ya Inda shafi gwanin- matsala alkurani wanda kuma su wasu suna ganin cewa fahimtar su ita ce daidai Mm.
to za mu ba- zo mu baje dukkan fahimtocin gaba ɗaya a faifai Sai kuma- sai kuma mutane su kuma su cigaba da yin alƙalanci Mm.
wacce ce su a ɓangaren su suke amfani da ita to Yeah.
wannan ita ce dai waƙi a itiradiyya watakila ko eh jumla ce mu ta da ta faɗo amma ko da ba ai ne kullum mukalin mukalu wannan ma ta zo ta zo waƙi waƙi a motar da ke na to bari mu ci ga masu raro assalamu alaikum
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته to waƙi kallai أنا مع ثاني لكيدا اللهم على واحد الفاتحة بخير أجريكم Allah ya saka alheri الله يساك أبو كده على خير amin أنا أتفضل عبد الله عليه يرضى بين الجزاوة na
الله يكفي كل شيء sai Allah ya muna saka muna alheri godiya kuna الله يجزي جزاء العافية. الله يساك أبو كده على خير amin amin ya Allah to na shi ma abokin wannan shirin ne eh ah, na na fahimta Ka gane shi, ai, ko?
eh gaskiya gaskiya akwai dama Eh, su ne fulanin cikin wannan shirin da su da na karaye eh, da Bajiman ya kawo babbar Matsambarsa.
ruwa eh, babbar ruwa kwarai assalamu alaikum
alaikum assalam sannu ku da aiki yau Alhamdulillah.
alhamdulillah farka da wannan lokaci sauki kallai na tare da aisha da gawuna to malam aisha daga gauna lallai allah ya saka muku da alkhairi ya saka muku da aljanna amin ya rabbal alamin muku da ya tashi lafiya muna godiya Allah Allah ya ya sa- saka mata da alheri wannan ma tana kokari tana da gaske da tana- gaske.
san satin mata ke tana tana bin Mm, shirin tana bibiya Allah ya kara mata lafiya amin ya rabbi sifili bakwai sifili biyar takwas biyu sifili biyu biyu bakwai bakwai assalamu alaikum halima ne fasir to to masha Allah da tare tana tare da hawa siyam daga kwanago to malama hawa muna jinki muna jinki hawa hello muna jinki muna jinki yawwa muna yi da manyan baki barka da zuwa to Muna suna da fatan.
amsawa baki kuma muna jin daɗin yadda ke yana wata da ake kuma kulla kulla Na'am.
Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ba su gidan aljanna ne duka da wata amin ya Allah to muna Madalla Allah ya saka da alkhairi muna godiya Allah ya albarka Allah ya albarka Ah, Hawa Suleiman sifili bakwai sifili biyar takwas biyu sifili biyu biyu bakwai bakwai sifili bakwai sifili biyar takwas biyu sifili biyu biyu bakwai bakwai. Assalamu alaikum.
Malam Muhammadu Sani.
Na'am, a ɗalibi da almajiri yawwa ga barimawa shi ma ya shigo.
Mm, daman yanzu ke magana ta Na je abin da aka tattara.
Na'am. Kana tare da mu? Barimawa kana tare da mu? Hello.
ya samu matsala ne so Salamu alaikum. To, eh, da alama shi na jin mu tunda dai layin bai kutsure ba, amma kuma mu mun samu yi tsayawar sadarwa tsakanin mu da shi. Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sili bakwai sili biyar takwas biyu sili biyu biyu bakwai bakwai aminci rediyo mita ɗari da uku da ɗigo tara a zango na FM. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. To wannan ba ma jin shi tukila shi dai yana jin mutu. Mutum dai menene matsalar ba muna da matsalar watakila sadarwa amma bari mu kara da wani layin guda daya wanda watakila ma dan samu wani sauƙin. Assalamu alaikum. Na'am, waje. Yawa barka ka dai waje kan layi.
Ina magana da alasan mata da abin da yake To, Malam Hassan maka ma muna jinka.
yawa da ana tambaya ta ne da wani da muka tattara da kai.
To, muna godiya sosai.
Yau suka tambaya ta ne da wasu lambar da ake magana.
Eh?
Lantara lantara da ake magana a ta.
Eh, laftara eh.
Eh, ka taɓa alifin tana taɓa alifin ne ko kuma ana yin kirkin ne ba ta taɓa alifin.
a ba ta To, wacce kake magana ta sama ko ta ƙasa? Ko ta tsakiya? To, duka gaba ɗaya duk kenan.
ba ta taba
duka in dai magana ake a lab- akan lantara amma amma in ka saurari ba za ka ji magana guda biyu ce akwai magana akan jarra akwai magana akan lantara lantara, yanzu akwai magana kiskiri.
akan laftara laftara ita gaba ɗaya ba- ba ta Ba ta taɓa taɓa.
komai Irin- In dai kaga ta taba gaskiya sai dai ko kuskuren hannu ko kuma Kuma haɗewa.
an dangwalo ta da yawa Ƙwarai.
ko kuma le- ta- ta- takarda tana sha ko wani abu makamancin haka dai.
Kwarai kuwa.
Eh. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Aje Allah. Alhamdulillah.
Wanda kayan da wuce magana nan, Na'am?
da an hana ku je da tsanin
ban ji gaba ba ya kace sifili bakwai sifili biyar takwas biyu sifili biyu biyu bakwai bakwai sifili tara sifili takwas biyar biyar biyar hudu uku takwas takwas sifili tara sifili hudu ah, sifili tara sifili takwas biyar biyar biyar hudu uku takwas takwas assalamu alaikum
alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am waje kan layin
a suna na sadis muhammad daga na karamar hukumar fage Allah ya gafarta mala.
to muna Gani jin sadisu ne.
malam gwani Masha sadi Allah, alhamdulillah da fatan manyan baki sun shigo lafiya kuma Allah ne da su lafiya Amin.
Allah ya saka Alhamdulillah.
rai.
Allah ya a saka rai.
muna fatan wannan irin sahaji da ake Allah ya karba Allah ya kai gaban hannun Allah Amin, ya Allah rabbal amin ya Allah.
Ah, amma ni shawarar da nake so in bayar dangane da shi wannan alkur'ani eh, inkiyar kafin barnawi eh to kamata ya yi kira da babban murya cewa yan uwa duk wanda Allah ya sa ya shiga hannunsa na'am kar ya bar mai neman karatu ya yi amfani da shi domin gaskiya zai lalata karatu Gaskiya ne.
gaskiya ne Gaskiya ne.
wannan gaskiya ne yawa Mm.
Mm.
sai a kai shi a kai shi Allah ya saka da alheri.
wato kowa sai kai shi a library Ko- ko- ko kuma su nemi wannan shirin ba su ji yaran rakin. Alal akalli dai an rage.
sai sai a rage ma Alai kuwa.
gaskiya ne Mm.
sifili tara sifili takwas biyar biyar biyar hudu uku takwas takwas da kuma sifili bakwai sifili biyar takwas biyu sifili biyu biyu bakwai bakwai assalamu alaikum wa alaikum assalam wake tare da mu
A'a.
Allah ya To, saka alheri a wacan uwa kenan to masha Allah duniyar kwanye muna jin ka muna babban bako garba
to sai dai mutane suna yin kuskure suna cewa baki ba eh, baki bane yan gida ne waɗannan ba Sati ana- irin su ne eh sai dai a ce ana wa manyan gwanaye ta maga a cewa abin ma ya kasance abin sabon kuskure to to Allah ya to tun da Allah me ya bada.
to to masha Allah to masha Allah dauka ko naira 60 ko Wai dubu ba ta ba ta ba ta ba ta miliyan ba.
to ka zo su tuna da yawa Eh, tun din da yawa.
sifili tara sifili to bari mu daga wayar ƙarshe assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullah.
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa ke kan layi
Ni magana Jamilu Muhammad Bello na'am daga ina
daga unguwar Mutum.
Masha Allah.
to masha Allah muna jin ka muskwani canja ka rage nan ko Shagu na na farko a shigowa wannan shirin sai in ce sauraron sa ma gaba ɗaya.
a a a a Wai, a wai, a wai.
lallai to amma fa na tausayin ka
Sai a gina alƙur'ani muna da wucewa magaza ana yi sai mun zuga na mai sabata da rasa.
Allah ya saka muku da alheri masha Allah Allah sa to zaka rika bin shirin duk ran litinin a karfe uku zuwa hudu To alhamdulillah. Bisa da ma na bugu sai da idayen sa.
kuma ko kana tafiya a daji in ka ji a a ba a maimaitawa amma dai ko kana tafiya ka ji wannan shirin to ka tabbata litinin ce kuma daga gidan rediyon aminci kake jin sa
Alhamdulillah Allah ya sa muna da samun albarkacin alƙur'ani.
amin ya rabbal amin alamin.
Allah ya kara albarka Allah ya kara Amin.
amma amma idan ka zo fage ka nemi tsangayar gwani abdulbasit eh, gwani rabi to zaka samu shirin gaba daya a gunsa har na shekara nawa ma
A nan cikin fage a nan fage in ka zo ka ce gwa- tsangayar gwani abdulbasit gwani rabi to zaka samu Allah ya yarda.
Allah ya sa da alhamdulillah.
amin in ya dinga ka taho da ka taho da 10 terabyte na memorinka 10 terabyte Ten terabyte sai ka ce Eh.
shekara ɗari aka yi ana gabatar da shi. Ai ta yi yawa.
to masu sauraro duka gaba ɗaya a nan za mu ja birkin wannan shirin Alhamdulillah.
a madadin hukumar gudanarwa ta aminci rediyo mita 103.9 fm da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin sai kuma jagoran shirin usman tijjani abdulkadir da mai kula da shi babu labaran salisu kanya ni da na shirya na gabatar a madadin ah, gwani isa ahmad kashi har da kuma gwani abdulbasit ah, gwani rabi da kuma gwani baba adam ko Eh, gaskiya ne.
Eh, sai gwana nusai ba adam Gwana muhammad Nusaiba, Allah ya masa eh, albarka.
ta sada mu da ku ni muhammad sani abubakar nake cewa salamu alaikum wa rahmatullahi wa Wa alaikum barakatuh assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
farma baiwar da kai mani da ka daɗawa ba. Wane mutum maganar subhana mai girma kowar riki Kur'ana ba zai siyace ba. Karo dubu na sala.